إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A Gwandu inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin watan Ramadan yau Laraba uku ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Saba yau za mu tashi aya ta goma walaƙad ataina dawuda minna fadla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير
Allah ce wala kad ataina Dawuda minna fadla hakika mun ba annabi Dawuda falala daga inda muke annabi Dawuda yana cikin manyan mutane manyan annabawa manyan manzannin Allah waɗanda Allah ya ba falala Allah ya dauka Allah ya girmama a cikin Qur'ani Allah ya ambaci annabi Dawuda da matsayin wani annabi mai girma da yake cewa wala kad ataina Dawuda minna fadla hakika mun ba annabi Dawuda falala daga wurin mu a cikin hadisan annabi sallallahu wajen ibada babu wani annabi da yake cewa ai koyi da shi wajen ibada kamar annabi Dawuda sabanin littafan kristoci su suna nuna annabi Dawuda wani sarki ne da annabi Sulaiman kamar sarauta ta da son mata da auren mata da yawa su da yake suna yawan izgili zaka sai kasance suna ma izgili da annabi Dawuda cikin addinin su duk da yake su izgili suke yi da kowa dan shi wataran ko sun yi izgili da namu saboda su suna izgili da waɗanda suka yadda da shi yanzu fa a wani a facebook fa suka rubuta a wannan kirsimati yadda za a kirsimati suka yi hoton wanda yake manzon Allah ne bawan Allah ne wanda suke kira ma dan Allah suka yi hoto ne birthday boy suka ce birthday boy sorry tun daga 25 ga wata suka kirsimati birthday ne to wanda yawa na shi haka wanda yake gani shi ne kuwa yawa da yake bauta ba ai kaga babu girmamawa gare shi kwata kwata babu girmamawa kawai wani isgili da istizali ne to haka ake suke wa annabi dawo da shi ma duk yake su yadda annabin ne amma su irin girmamawa da mu muke wa magabata na annabawa da mutanen kirki da mala'iku su ba su yi sai Allah ce wala kad ataina dawuda minna fadla hakika mun ba annabi dawuda falala da gare mu wasu malamai sun kidanya falala guda tara wadda Allah ya wa annabi dawuda falala ta farko annubuwa annabci Allah ya bashi annabci annabi dawuda ta biyu azzabur wa ataina dawuda zabura an bashi littafi ba duk annabawa ke da littafi wasu annabawa suna hukunci littafin da Allah ya ba wasu annabawa amma shi an bashi an littafi zabura na uku al-ilmi Allah ya bashi ilmi Allah ya ce wala qad ataina dawuda wa sulaymana ilma آتينا داود وسليمان علما الرابع نهدو القوة قلبي الله يباشي قلبي الله توقع عبدنا داود ذا الأيدي واذكر عبدنا داود ذا الأيد
kaga Allah Allah ya ambace shi da cewa ya bashi ƙarfi dal aidi ma abuci ƙarfi kenan ta nawa kenan ta hudu ko al khamis tabiyat tasfiyul jibali wan nasi Allah ya sauwake ne mutane da duwatsu ya Allah ya ce ya jibalu awudi ma'ahu ga ka karanta mun zamu karanta tasfiyul jibali wan nasi na asadis ta uku a tauba Allah ya karɓi tubanai can cikin ta shidda kenan asadis ta shidda can cikin suratul sad Allah ya bamu labarin hukuncin da yayi da karshe da ya tuba sai Allah ce faghfarna lahu zalika muka gafarta mai haka Allah ya karɓi tuba annabi annabi Dawud asabe na bakwai al-hukmu bil adli Allah ya bashi falala ta yin hukunci da adalci Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan يا fil ardi داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله rai kaga Allah ya bashi ikon yin hukunci da gaskiya da yin adalci asamin ta takwas ilanatul hadid Allah ya sauwake mai karfe da hannu yake lankwasa karfe ba sai an sa cikin wuta ba kuma yanzu zamu zo mu ji cikin abin da Allah zai gaya mana yau attasa na takwas husnul sauti Allah ya bashi sauti mai kyau sauti mai dadi ya zo cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce Abu Musa al-Ash'ari yana karatu sai ce laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud hakika an baka kyawun sauti irin kyawun sauti na mutanen annabi Dawud doka Allah ya hore mai ya bashi falala ya bashi ni'ima za mu ji falalolin da Allah ya bashi yau da ni'imomin da Allah ya bashi yau da kiran da Allah ya yi mai cewa ya gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi sai Allah ya ce muna cikin ni'imomin da ya bashi da falalolin da ya bashi ya jibalu awudi ma'ahu ya ku duwatsu ku yi tasbihi tare da shi idan yana tasbihi sai duwatsu su ansa su ma su dinga tasbihi wa ƙwaira haka tsuntsaye su ma sai su dinga tasbihi don haka in ya hito yana ambaton Allah sai su dinga tasbihi kun ga irin wannan falala Allah ya ba mutane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam don haka za a samu yi mai microphone suna ansawa an sa kowane shi duwatsu ka ansa mai mu kuma sai Allah ya hore muna speakers da la speakers da microphone da ko'ina a yi magana a ɗauka ma magana a kai ta wani waje a sa ta a sa- gidajen rediyo da gidajen talabijin kaga duk wannan sauwaƙewa ne da Allah ya wa mutane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wata mu'jiza da Allah ya wa mutanen baya annabawan baya ba sai face cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata irin ta da aka yi musu mun ji duwatsu suna ansa tasbihi da kuma tsuntsaye mun kuma an ba mu FM FM da gidajen rediyo da abubuwan ɗauka a aje mp3 loudspeaker masallatai a sa ko ina ana ji ina ana tasbihi da ambaton Allah a masallacin makka kana gidanka sai ka ji kai ma ga wani duki cikin gidanka ya ansa kaga shi da talabijin ya ji balu awudi ma'ahu wa tsaira da tsuntsaye su ma suna ansawa abubuwan da ke tafiya kenan mu babur yau guda nawa gare mu da ke tafiya kuma ana jin sauce su haka Allah ya ba mu irin wannan sai ce wa alanna lahul hadid kuma muka sassauta mai dutse yana lankwasa dutse da ya ga dama da hannu yake lankwasa dutse Allah ya sassauta mai dutse hadid ya da karfe wa alanna lahul hadid muka sassauta mai karfe yau karhuna da ake muna motoci da ake muna jiragen sama da ake muna babura da ake muna abubuwa da yawa da muke amfani da su wanda na karfe ne Allah ya sauke muna su wasu su karfe ne sai ka nemi haka kai ma ka juyo ba tare da an sa wuta ba ka gani ko wa alanna lahul hadid mun ka sauke mai karfi haka aka sauke ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karfe ya dauki mutane ya tashi sama a ce ya kai gari kaza kuma ya tsaya a juyo da shi ya dawo duk ni'imomin nan Allah ya yi ma wannan al'umma abinda Allah zai kira al'umma annabi Dawuda a nan gaba shine su gode ma Allah mu ma ya kamata mu gode ma Allah ni'ima ta gaba a ni'mal sabiqatin ya kai annabi Dawud ka yi sabiqatin ka yi silke na yaki mai rufe jiki gaba daya ya kasance cewa ko an halbo yau ba silke na yaki ba ni amfani silke na yaki in an halbo sai ya kasance bullet bai kawo wa yau har motoci garin bullet proof ko ko ina akwai gidaje da kofofi gidajen mu bullet proof kaga duk wannan ni'imomin Allah yayi muna ga Allah na faɗin su manyan ni'imomi ne ani imal sadiqatin wani na cikin mota bullet proof akwai wani ya rubuta a Facebook yace in ka je gidan manyan mutane zaka samu motoci kala kala kala kala ya iya kala amma ina tabbata ma guda ɗaya aka shiga wajen a bullet proof yanzu ka je gidan duk wani babba zaka iske mota kala kaza da mota kala kaza amma duk na kawa ne baya iya shiga su zai shiga bullet proof saboda tsoron da yake ji to ala kulli halin mu wannan bullet proof da Allah ya ce mu annabi Dawud ya yi na sirkin yaki ne da zai tare ka mu yana da yawa cikin mu motoci da yawa bullet proof a kofofi da yawa in ka je konan sakwato wajen sai suwa kofofi na cewa wannan bullet proof ne akwai gilashi gilashi da bullet proof abubuwa da yawa shine animal study zatin wa qaddim fi sardi ka kwatanta wajen yin kusuwa ka sa noti jiya da musulunci ke cewa mutum ya kyautata ayyukan duniya nan fa duk ayyukan duniya ne wa anan na lahul hade muka sassauta mai karhe muka sassauta mai shi yayi abubuwa na ban kare abubuwa na ban shawa da karfe sannan ayi silke ayi bullet proof domin a kare kai yanzu ga ainihin muna da irin wa'annan abubuwan da yawa duk al'amuran duniya ne amma Allah ke yi muna Allah ke yi muna imtinani yake gaya muna cikin baiwar da ya yi muna wa ƙaddar fisardi a kwatanta wajen inda za a sa noti da kusa kada a yi babbar kusuwa da in an sa kusar ya kasance ta yi kwaranga kada a yi ƙaramar kusuwa da in an je sa kusa ta ki shiga ke da musulunci koya muna ayyukan yau da kullum a kyautata aiki kusa in za a sawa da notu alƙur'ani ya ce wa ƙaddar fisardi a kwatanta a ƙaddarta ka aje a yi ka yi kusuwa nan ko da kake zuwa da kusa ka sa sai a ce ta yi kwaron gaba ta tsayawa noki bai riƙewa sannan kakka yi ƙarama kusa da ko da ke zuwa da kusa ka saka kakka yi ƙarama kusuwa ko da ke zuwa da kusa ka saka sai ya kasance cewa ta yi kaɗan shi ne wa ƙaddar fisardi amma ana haka aikin duniya wa amalu saliha ku yi aikin kwarai aikin duniya ana na duniya akan yi na lahira mutane sun kasu kashi uku akwai wanda ba abin da ya iya ille duniya shi wa'annan duk Allah ya sauwake mai su in ka bashi naira dubu ɗari yana mai son ma dubu ɗari da hamsin in ka sashi aikin injiniyarin zai tsara ma da komai ya gyara ma in ka sashi aikin likitanci an gama duk aikin da ka sashi zaka ga kwarewa ma bai san komai ba game da lahira suna Allah ya sauka a cikin suratul rum yace walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sai Allah yace walakinna aktharan nasi la ya alamu mafi yawan mutane ba su sani ba sai ce amma ba su san komai ba sai ce ya alamu na zahirin min hayatun duniya sun san zahirin a rayuwar duniya baka in ka zama komai baka sani ba sai duniya ka iya ɗaukar bidiyo mai kyau na kamara ka iya fenti mai kyau ka iya sa AC mai kyau amma sallah baka iya sallah ba to aikin banza ka yi ka iya injiniyarin ka iya zane ka iya koyar da physics ka iya aikin office ka iya rubuta bota amma baka iya sallah ba amma baka iya azumi ba baka iya alwala in zaka yi alwala yanzu za a yi ma dariya amma in zaka yi tantin wuri sai an yace da Allah sabo ne in zaka yi ranabetin komai sai Allah ce baka san komai ba abinda ka sani tanti ɗaya ka iya komai baka sani ba abinda ka sani engineering ɗaya ka iya abinda ka iya physics ɗaya ka iya abinda ka iya lissafi ɗaya ka iya wannan ba komai bane sannan kashi na biyu akwai wa'anda suka mai da hankali ga lamuran lahira ɗai ba su neman duniya wannan sun fi waɗancan amma matsala shi kuma to za ka kasance ko dai ka yi bara ka ci abinci in baka da sana'a ta duniya da ka iya baka iya aikin duniya ba to za ka mai da hankali ga lahira kai kuma kana cin haram ko dai ka yi bara ka ci abinci wanda yake haramun ne ko kuma wani ya sato ko wani ya samu haram ya kawo maka kaga ba a yi komai ba kai baka je neman haram ba wani ya je neman haram ya kawo ma don shi Allah cikin suratul baqara yana magana ayoyin aikin hajji yace wani in yaje wa minhum man yaqulu rabbana atina
من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن ومن الناس الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
na farko ne ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق wannan kashi na farko ke ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai masu cewa Allah ka bamu duniya dai a lahira ba su da rabo shi bai damu da rabon lahira ba sai Allah ya soke su sai ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab don shi kun ga Allah sai ya faɗi kashi biyu bai gitta mana uku ba masu neman lahira dai domin su ba su da wurin suka na ɗaya adda wurin suka amma dai sai ya faɗi wa'anda aka fiya da wanda ya fi don shi da ya tashi magana aikin hajji hayar cikin sotul bakara sai ya ce wata zawadu sai ya ce fa inna khairaz zadi taqwa فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب kaga wata zawwadu in za ku je aikin hajji ku nemi guzuri ka nemi daloli ka aje ka nemi naira ka aje ka nemi riyal ka canji ka aje ko ashe ka nihi da wata zawwadu don kakka ta aikin hajji baka da guzuri a tafi da na cin shinkafa kaza a tafi da na yowa tsaraba a tafi da na yowa tsamnawa hotel mai kyau shine wata zawwadu amma fa in maka ka tafi ya zan hotel mai kyau ɗaya ka tsaya shinkafa kaza ɗaya ka ciyo hotel mai kyau ɗaya ka tsaya tsaraba ɗaya ka yo ba ta yi daidai ba sai Allah ya ce mai fa inna khairaz zadi taqwa fa inna khairaz zadi at-taqwa mafificin guzuri shine taqwa don kaga a nemi duniya a nemi lahira haka Allah yace ya bani adama kad anzalna alaykum libasan wa samawati قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير Allah ce ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha hakika mun saukar san muku da tufafi da za su rihi al'aurar ku da kayan kawa ayi ma babbar riga aiki ayi ma kaftani aiki ayi ma hulla aiki ayi kayan kawa mutum ya fito ya ci ado sai Allah ce wa libasu taqwa zalika khair amma tufafi na taqwa tsoron Allah ita tafi alkhair kaga duniya da lahira kayi kawarka ta duniya babu wanda ya hana amma kuma ka kula da lahira wanda yayi haka shine mai cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar haka wannan shine babban abin da ya dace ka nemi duniya da kyau ka nemi lahira da kyau ka nemi duniya domin ta kare maka mutuncinka a ni'mal sabiratin ku yi kaya na sulke na kariyar kai masu rufe jiki duka wa ƙaddar sardi a kwatanta wajen sa kusa da notu in za a ɗaurewa wa amalu saliha ku yi aikin ƙwarai inni bi ma ta amalu na basir lalle ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa da yawa cikin malamai sun yi magana game da waɗannan ayoyi da cewa wannan ayoyi suna nuna cewa ana nema ana neman duniya a nemi lahira haka malami ko liman ko wani mai falala idan an gane kasuwa yana neman halas idan an ka gane ma'aikata yana aiki idan an ka ga yana wata sana'a hannu ba laifi ba ne Allah ya ce ma annabi dawuda a ni'mal sabiratin wa qaddir fi sarji wa amalu saliha don haka abinda abba a so kada ya kasance wayannan abubuwa su hana maka ambaton Allah su hana maka sallah su hana maka tahowa masallaci ya kasance kana ce kana neman duniya an kira sallah baka samu sallah ba ana kana ce kana neman duniya ka tara kuɗi aiki hajji ka ce mota kake so ka sayi mai kyau abinda mutane da yawa ke yi mutum yana da kuɗin zai biyan kujera aikin hajji mutum yana da hawan motar miliyan takwas yana hawan motar miliyan goma wai bai da kuɗin zuwa aikin hajji kaga wannan ya mai san ma duniya muhimmanci bai da ya mai san ma lahira mutum yana zuwa dubai akwai mai zuwa dubai yawon shakatawa akwai mai zuwa mai zuwa ingila ya je ko ina ya je ya ce maka dai har yanzu bai samu dama zuwa wai ba a kira shi ba ka kira kanka ba dai in an baka abin zuwa an kira ka kai an baka tahi ba don haka ya kamata mu kula abinda dai abba a so ya kasance ka mai san ma duniya ita dai ka mai suwa ba a so ya kasance ka dawo masallaci ɗaya kake zamne neman lahira ɗaya kake saboda me saboda dole sai ka ci abinci to zaka ci haram fa wani zai je ya yo bara
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
kaga Allah ya ayi ina bamu labarin yadda mutanen Qaruna suka yi mai wasiya ko wabta gifi ma ataka Allahu daral akhirata ka nema cikin abinda Allah ya baka a gidan lahira wala tansa nasibaka minad dunya amma kada ka mance rabonka na duniya sai suka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wata in ka je ka nemo halas shi zai sa kai ka kiyaye mutuncin kanka sannan ka kyautata ma wasu kai sadaka in ka ce za ka koma masallaci ɗaya ka zamna ko za ka koma wani wuri kawai ka keɓance ka zamna kana ta bauta kana ta ibada kai ba za ka yi sadaka ba sai dai ka ci sadaka kaga akwai wasu ibadodi da suka wuce ka imamul qutubi cikin tafsiri ne a wannan aya yake cewa wa hadhihi ayatu wannan aya dalilun ala ta'allumi ahli al-fadl sanai'a dalili ce cewa mutane masu falala suna koyon sana'a wa anna taharrufa biha sannan yin sana'a da wannan sana'a da suke koyo la yanqusu min manasibihim baya rage komai daga girman su don an ga malami yana kanikanci don an ga malami yana ɗinkin tela don an ga liman yana mesin don an ga malami yana aikin gwamnati don an ga malami ya buɗe shago imamu ƙuɗubi ya ce wannan bai rage komai daga cikin falalarsu ziyadat bal zalika ziyadatun fi fadlihim wannan ma yana ƙara musu falala wa fadailihim yana ƙara musu falaloli da yawa idh yahsulu lahum at-tawabu fi anfusihim domin wannan yana sa su samu tawabu a kansu bai cewa ni mallami nake za a ganin shago ai girma ya faɗi sai ka ga cince ba son girman ya kai ba Allah ya ce wa annabi Dawud da animal sabira ce kai ayyuka kai aikin aikin sulke doka sai ya sa mai tawadu da kankantar da kai don ya koma mallamin makaranta don ya koma yana walda don ya koma yana kafinta don ya koma yana dinkin tela don ya koma yana gini sai ya ce bal zalika idh yahsulu lahum at-tawabu fi anfusihim domin wannan yana sa su samu tawabu da kansu ba za su ɗauki kansu su manya ba wal istighna'u an gairihim kuma zai sa su wadatu daga wasu su ba su jiran sai an kawo musu sadaka ba ya kasance kullum fada su kai a kawo musu sadaka wa kasbul halali kuma zai sa su nemi halal tunda shi malami ne shi liman ne ba a tsammani ya kai kai ne inda zai samu haram al khalil anil imtinani wanda yake halal ne ya yi wofanta da a yi musu goyi ba a cewa malamu muka ɗauka nauyin tafsirin ka za ka yi haka ba za a ko bai da a sa tafsirin ka cikin gidan talabijin ko yadda ba ko kuma malam duk abin da muka yi ma masallacin ka ko duk abin da muka yi ma inda kake ko duk abin da muka yi ma Allah ya ji kan albanin zaria shine number 1 a wannan fanni ko na yadda ya tsaya ya nema ya dage ya yi kaza bai yadda ya laƙe ga gwamnati ba in kana ji kasusuwa da zaka ga izza yadda take fita ba za ka yi wannan izza ba in baka da sana'a izza ne kake kana je a dawo ma sadaka wallahi baka wannan izza cikin abin da ya faɗi cikin wani kasadi na cewa wani gwamna da Kaduna ya taba zuwa gida ne yana so gani yace bai gani ne gwamna ya gaba tsayawa ta ya wucewa ta kaga inda zai ta ya kai bukata ta bai yiwa haka bai yiwa wallahi da ya ce mai gare ya ta walfaru da gaggautawa su akwai irin su Sheikh Muhammad Musa al da su ma suna karatu cikin masallaci a ce ga shugaban kasa nan su ba gwamna ba ya zo gidansu kuma irin shugaban kasa mai kamantawa sai sun kai karshe an gama sannan su su tashi ba su cewa a kace a tafi wani ba an waya ba jiya wani an waya ba an waya ba suna ga wata sirgi ta yi ta yi su akwai irin su Sheikh Muhammad Musa al-Uthaymeen da suke haka wanda suna karatu sai su gaba kowane na sai dai ya jira sai sun gama su tuki su taho to duk irin wannan ne sai ce wal istighna'u an garihim za su samu wadatuwa daga gare su wa kasbul halali za su samu neman halal al khali an al imtinan wanda ba sai an yi maka goyi ba wala duk wanda ka dogara gare shi ya dokan maka nauyin kaza ko ya baka kaza ka gyara kaza wallahi wata sai ya ma goyi ko ba goyin ya gaya ma ba sai ka ji nauyin tambaya sai ka ga girma nai sannan kuma sai ya yi kuskuren da bai faduwa Allah abin da za ka yi kuskure ka kama bakinka ya kuwa ka gaya mai abin da yake so ya jiya domin me domin daggare shi ce fanin gidanka yake zuwa amma in ka tsaya kai ka neman na kanka to duk ka wuce wannan kuma Allah yana sa ma neman malamai albarka da yawa neman malamai yakan yi albarka sai ka ga malami lakcara ne lakcara ne sai ka ga ya yi gida ya hau mota wadda yake wani lakcara sa'a ne wallahi bai isa yi haka ba sai ka ga malami mallamin secondary school ne amma mallamin addini ne in ka ga mota ce ka ga gida ne babu wani mallamin secondary school da ke iya haka sai ga mallamin secondary school ne da mota sauran mallaman secondary school yan uwa ne suna kokowa da dan kabu kabu naira 70 yana cewa sai 100 suna cewa 70 ana ta ana ta musu ana ta gardama duk sana'ar da malami ka yi sai kaga Allah ya sa mai albarka ciki don haka Imam Al-Qurtubi sai ce sai su nisanci a yi musu goyi wa fi sahihi ya zo cikin sahih bukhari in ji shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala inna khayra ma ta ma akala almar'u mafifice abinda mutun ya ci min amal yadihi daga aikin hannu ne wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amal yadihi annabin allah annabi daud ya kasance yana ci daga aikin hannu ne mafificin misali in zamu bai a Najeriya shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na kamewa da da da gudun duniya da sauran da wadatuwa daga na wani haka malamai kamata su kasance kasance kana da sana'ar da kake yi kana da inda ka dogara sai ka yi mamaki irin yadda Allah yake sa albarka cikin neman malamai da cikin aikinsu da cikin abubuwan da suke yi da kuma ana kyautata zaton za su nisanci haramun za su nisanci shubha kuma ana kyautata zaton za su yi wa ahsin kama ahsan Allahu ilaika za su taimaki wasu za su taimaka baka ya ku ɗaliban ilmi yan uwana da malamai ku tashi ku yi sana'o'i ba su ka da girma ba su ka da mutunci ga Allah yana kira annabi Dawud a ni'mal sabiqatin kai aiki na sulke wa qaddar fi sardi amma wa'malu saliha ya ku masu aiki na kasuwanci ya ku masu aikin gwamnati ya ku waɗanda a professionals wasu ba ƙware a wasu fanni to ku yi aikin ƙwarai na neman lahira mutanen da suka fi kowa a wannan fanni su ne likitoci likitoci sun fi kowa ka gansu suna da suna da tamassuk da kamewa yanzu akwai mahaifata ƙur'ani da yawa ba su kudaniwa cikin likitoci da ma'aikatan lafiya akwai su a masallatai da yawa yanzu wannan unguwar unguwa ce ta mafi yawa likitoci a unguwan nan masallaci uku ni sani unguwan nan han wannan in ka cire wannan na juma'a duk masallatan guda biyu likitoci ne an limamman su likitoci ne mutum likita ne kuma mutum mahaidaci ƙwar'ani ne yana ba da sallah yana gyara sau yana wa mutane wa'azi yana koyarwa bayan bayan an gama sallah yana wa'azi bayan an gama sallah zaka ya ku inda ba haka ba ya ku yan social sciences su aka bari baya su suka fi kowa zama baya yan social sciences saboda su suka tattauna wasu su ma imani ma yake ragewa gare su suka yi tattauna ga yadda ake a yi kaza ga yadda ake a samar da kaza a yi ta falsifa a yi ta surutu kai baka wani addu'a ya ji dama ba kai wani bai kare ka iya tasai ba amma ka iya gardama da musu kai ta musu da mutane a yi ta yi kuma lokacin sallah ya ba gare ka masallaci ba a baka kyauta ba wallahi kamata ya hada fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka mafi yawa likitoci da da pharmacist da masu aikin lafiya ga alama abinda ya bayyana zahiri sun fi kowa ta masuki da irin wannan da sauki duniya da sauki lahira ga dannan annabi Dawud shi ma ga irin baiwar da Allah ya mai wali Sulaiman rika wani Sulaiman rika asifatan ashe ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الإرض ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يسر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير Allah ce wali Sulaiman riha shi ma annabi Sulaiman annan annabi Dawuda shi ma mun sauwake mai iska ni iska ke mi mai guduha shaharun tafiyar safi da iska kai da shi tafiyar wata daya idan mutum zai yi tafiya ta wata daya to a bisa doki bisa rakuni bisa rakuni ake tafiya ta wata daya sai annabi Sulaiman iska ya dokai yayi tafiya ciki da safi zuwa azhar zuwa rana ta tsaka wali Sulaiman riha guduha shahrun wa rawa'uha shahr tafiyar da yake da yamma ita ma ta wata daya kun ga shi ma an sauwake mai ya kasance abubuwa da sauki an sauwake ma al'umma annabi sallallahu alaihi irin wannan ko ba sauwake musu ba an sauwake musu kuma hasan al-basri yace kamar da ibnu kathir ya kawo cikin tafsiri ne kana yabdu ala bisatihi min dimashq annabi sulaiman ya kasance yana wayuwar gari bisa shimfiɗa ta a dimashq a dimashq shine damascus dake syria fayanzilu bistira sai ya sauka a wani gari da ake ce ma esta yanzu ake ce mai a cikin iran ne ya tagadda ya ci abincin rana nan ya tagadda biha wa yazhabu ra'ihan min istara ya tafi daga estara da rana wannan lokacin fayabitu bi kabul sai ya kabul sai ya yi bacci a kabul kabul da ke iran tsakanin dimash yake tashi da safe ko da dare kai yana kabul tafiyar kilomita dubu uku da hudu ce yau al'umma annabi sallallahu daga kano zuwa jidda awa shidda suke yi kuma daga kano zuwa jidda kilomita dubu shidda da ɗari bakwai ne sun nunka wannan tafiyar da annabi dawo suleiman yake yi a yini ɗaya gaba ɗaya kenan su cikin awa uku suke yin ta al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga duk wani abu da allah ya sauwaƙe musu ya sauwaƙe ma wannan al'umma shi ka tashi nan mutum ya yi sallar azahar a makka ya haɗe azahar da la'asar ya taso ya yi magariba da isha'i a sakkwato ya taso ya yi haka haka ake tafiyar kilomita kusan dubu bakwai mutum ya yi azahar can ya yi isha'i a nan saboda mai saboda sauwake lamari da Allah yawa yawa wannan al'umma saka duk abin da Allah yawa al'ummomin da suka wuce yawa wannan al'umma wa asalna lahu ainal qitri muka narke mai gaci ya kasance na ƙarhe darma haka kawai yake sarrafa ta yadda ya ga dama kaga mu ma mutanen mu ana duk waɗannan abubuwan fa kaji waɗannan windows na abin da ya rike su duk shine da ka kira yau mai aikin window ya zo ya tsara ma kaza a sa wani abu a lankwasa kaza da aka aiko ploma mai aikin ruwa ya zo ya lankwasa karfe a yi kaza a sa injini duk yadda ake so a auna mita nawa ake so duk Allah ya sauwaƙe ma mutanenmu sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih daga cikin aljannu akwai masu aiki gaban annabi Sulaiman da iznin ubangiji ne ya ce ku yi kaza ku yi kaza sai Allah ce wa manyan zigmin huma al'amina nuzikhu min azabis sa'ir duk wanda ya kauce cikin su daga lamarinmu za mu ɗanɗana mai azaba ta wuta mai raɗaɗi wanda ya nuna aljannu ma ada ya musu azaba yadda ake wa mutane azaba wanda ya tabbata ayoyi da yawa wannan ɗaya daga cikin ayoyi da suka tabbatar da haka don haka Allah ya sauwake ma annabi Sulaiman wannan kamar da ya sauwake ma malamai da yawa ruqiya su yi magana da aljannu kuma su umarci aljannu kuma aljannu su fita amma mafi yawa mutane ne masu salaha akwai masu cin abinci da wannan fannin da yawa yanzu wanda ba gaskiya bane kuma ba ahalin wannan fannin bane ba alfahari da wannan fannin ana tawazu ana kankantar da kai ibnu taymiya ya zo ya fidda aljanni aljanni yace zan fita saboda kai ne wani yace ka fita saboda Allah ba saboda ni ba amma ya wannan cewa ni ne wani baka san ni ne wani baka fita kaga wannan wani girman kai da jiji da kai ya shigo wanda yake wannan ba daidai bane ala kulli halin duk waɗannan falaloli da Allah ya baiwa annabi Dawud da iyalan annabi Dawuda Allah ya baiwa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abubuwan na ni'ima sai Allah ya ce mai gaba ya amaluna lahu ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan وتماثيل وجبان كالجواب وقبور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
Allah ya ce aljannun ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba suna yi mai abinda ya so na manya-manyan gidaje masu kawa kuma yanzu ana manya-manyan gidaje masu kawa a duniya in ka tafi sai ka kalla wani gida sai ka daga idonka kana kallo duk a ce kuma mutane suka yi shi yanzu ko nan da ba a ci gaba ba irin wa'annan manyan masallatai da aka kawata a ce duk yan unguwan nan suka yi su unguwan nan injiniyar da ya yi shi kaza duk nan ba sai an tafi wani waje neman wani abu ba duk Allah ya ba mu irin wannan ya'maluna lahu ma yasha'u min ma'ariba sune mai duk abin da yaso na manya-manyan gidaje masu kawa wata matila da mutum mutumi su inda suke yin mutum mutumi ba haramun bane amma mu a wannan al'ummar yin mutum mutumi haramun ne a hana mu amma shi ma dai muna yi ko ba a yi akwai masu yin mutum mutumi cikin mu manya manyan mutum mutumi shi ma mun iya amma dai mu yi ne gare mu haramun ne ba daidai bane mu yi amma yadda aljannu ka yi ma annabi dawu mu ma wannan al'umma akwai masu yin irin wannan aiki zaka ana manya manyan gidaje masu kyawo ana yin manya manyan mutum mutumi wajifanin kal jawabi da kuma akusta kamar kududdufi a yi babban akushi mutane da yawa su kewaya ma akushi in za a cin abinci yanzu ma ana yin irin wannan a wasu manyan wurare a jinhita sufura ta cin abinci leda cin abinci tana kai daga masallacin da daga farko ne zuwa ƙarshe ne ko fiye in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi yadda ake wannan wajifanin kal jawabi sai a yi doguwar leda ce ake shimfidawa leda sai a shimfida ta mai tsawo tana fin masallacin nan tsawo a zuba dabino a zuba haisa a zuba yogurt a zuba kaza a ba mutane kyauta su kewaya su ce shine wajifanin kal jawabi da manya-manyan akusta manya-manyan akusta kamar kududdufi wanda mutane kaga wannan al'umma tana iya yin komi girma ne yadda aka ci gaba komi girman mutane ana musu inda za su kewaya su yi ta cin abinci in ka je kasashen larabawa akwai wani balarabe da muka je gidan shi shekara ashirin da suka wuce in yayi abinci mutane suka kewaya ba wai in yayi mutane su kewaya ina baka misali bane an yi abinci kwano gudan babban mutane su kewaya su ci su ci su ci in sun koshi an an girgije sai ka azaba ta sa hannu cikin abincin ba yana ma saboda yawan abincin da a ciki to ana iya yin wanda ya fi wannan girma tun daga yi muna gani masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai aza sufura doguwa da mutum ya tsaya cin wani ya tsaya nan duk aita aza abinci mutane su kewaye suna ta ci wa qudurir rasiyat da kafaffin tukane wanda ake dafa abinci wanda saboda girman su ba a ma iya ɗaukar su da inda suke duk ana yin irin wannan indiya yanzu sai a yi manya-manyan tukane wasu a yi su kamar tsera ne akwai tukanen da ana nuna ana dawa abinci sai an sa tsari ciki ƙari ake sawa ciki a taka saboda girman yadda ake nuna su yadda muke ta ganin su a hotuna don haka al'umma annabi sallallahu Allah ya bata duk irin wannan sai Allah bayan ya faɗi wannan falala sai ce imalu ala da shukra ya ku mutanen annabi dawud da ku yi godiya a ga godiya gare ku mutanen annabi dawud da annabi dawud ya yi godiya kuma an ga godiya daga gare shi sauran mu a ga godiya daga gare mu domin wannan al'umma mukan duk da wannan abubuwan daga gare mu to kullun kuka muke yi kullun nuna muka yi babu kullun nuna muka yi Allah bai yi muna ba kullun kaza muke yi amma annabi dawuda da Allah ya tashi kun ga baiwoyin da Allah ya yi mai ko aka kidan ya dukkanin su manyan baiwoyi ne Allah bai kidan ya wani annabi ba ku tsaya ku ji ko wani mutum da Allah ya wa irin waɗannan baiwa da yawa ta Ali Dawud ya yi musu na aljannu suna tafiya tare da su ɗauke su su yi tafiyar wata guda tafiyar safe wata guda tafiyar yamma wata guda akusta na cin abinci a yi su kamar tafki a yi tukane kafaffu wanda ko ɗaukar su ba a iya yi a yi silkin yaƙi da baya shiga kafin annabi dawo da ma wasu malamai suna cewa shi ya fara silkin yaƙi zaka babu wani annabi ko wani mutum da Allah ya ba da labari ne a baya wanda ya kai ni'imomin da Allah ya wa annabi Dawuda don haka sai Allah ya ce imalu ala Dawuda shukra ya ku iyalan annabi Dawuda ku yi aiki na godiya sai kasance shi kuma annabi Dawuda babu wani mutum a baya da aka rawaito yana aiki na godiya kamar annabi Dawuda kaga ya gode annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai azumi irin na annabi Dawuda kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman ya kasance yana azumi yau ya sha ruwa gobe annabi yace la afdala min zalika babu azumin da ya falala irin na annabi Dawuda kaga kenan annabi Dawuda yayi aikin godiya ko in annabi sai yana ba ku sun ba mu labarin sallah sai ya ce ai sallah irin ta annabi Dawuda ya kasance yana sallah sulusin dare yayi bacci sulusi ne ya koma sallah ya koma sallah sulusin dare haka ya kasance mutum ne mai godiya annabi sai ya ce inna habba salati ila Allah salata Dawud mafi inna habba salati ila Allah salatu Dawud mafi soyuwa Allah sallah inda Allah ita ce sallar annabi dawu kana yanamu nisfal layli ya kasance yana bacci rabin dare zai kwanta sai tsakiyar dare wa yaqumu thuluthahu sai ya qiyamul layli dai bisa uku na dare wa yanamu thuluthahu yayi bacci dai bisa shidda na dare in ka hada nawa zai baka kenan na'am kai za hadisi ya yi ku iya mas na'am to shi ke na yau gari ka yi tambayar gari ka ɗaya take rabi shawon over 2 plus sulusi ya sulusi 1 over 3 plus sulusi 1 over 6 an tara ne na rabi rabi yanzu ni za a ɗauka yanzu a ɗauki ncm ya ncm ɗinsu da kowanne shiga 6 to na farko rabi ni an ɗauka 3 over 3 over 6 shine rabi kana yanamu nisfal layli ya kasance yana yana bacci rabin dare ni an rabi cikin shida tun da mun dauki shida ni an rabi uku 3 over 6 plus wa yaqumu thuluthahu yana yin qiyamul layli ɗaya bisa ukun dare ni ɗaya bisa ukun shida biyu plus 2 over 6 waya namu sudusahu sai kuma bacci ɗaya bisa shidda 1 over 6 yan haɗa nawa zai bai zai ba da 1 eh zai ba da 1 duka yan haɗa zai ba da dare guda ya kammala su rabi ya suka kasa a ce a ce a ce naira shidda ce kasa rabi naira uku ko kun gane naira ko mun gane naira a ce naira shidda ce rabi naira uku sulusi nawa naira biyu sulusi nawa naira ɗaya ka haɗa ya koma shidda ɗaya ya koma ɗaya kenan ya haɗe ya koma ya koma six over six shine shine one kenan ko saboda haka annabi dawud haka yake sai annabi sassa ya ce ita tafi ya ce wa habbu siyami ila allah siyamu dawud mafi soyuwan azumi inda allah azumin annabi dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma ya kasance yana azumin yini ɗaya ya sha ruwa yini ɗaya wala yafiru idza laqa sannan baya gudu baya tserewa idan an haɗu wajen yaƙi wa qatala daudu jaluta ya kasance yana da ƙarfi yana da jarunta zaka ya ku a wannan al'umma ku gode ma Allah duk waɗannan abubuwan da Allah ya ce wala qad ataina dauda minna fadla Allah ya bamu wannan cikin wannan al'umma amma mu kullun kuka muke kullun cewa muka yi bamu da kullun cewa akai sai dai a faɗi zafi akai sai dai a faɗi dala ta tashi sai dai a faɗi shinkafa ta yi tsada sai dai a faɗi yanzu da wannan kissa da kissa da zamu yi gobe duk abin da suke nuna mana in an yi maka ni'ima ka gode shi Allah sun yake ji kana faɗin alhamdulillah ka ce da ban da waya yanzu na samu waya shekara 20 da suka wuce ta ci tiritan garin yanzu iPhone garin ka gode ma Allah da shekara 20 da suka wuce ta ci tiritan garin yanzu yanzu Samsung garin shekara 20 da suka wuce ƙasa nake tafiya yanzu roba roba garin ba mai faɗin haka wallahi sai dai ce komi ya yi tsada yanzu babu yanzu yanzu babu kaza babu kaza kuma wallahi daɗin ne babu kwanakin nan bi- ana wuce tsowa wata guda a yi azumi wani ya rasu kawuna ne da mahaifiyata da shi mahaifinsu ɗaya na je ana zamne wa- ak- aka fito da magana wani aka ce aiwa ne aka za ana bisalta wani babansu aka ce a da duk unguwar ga wanda zai wanda zai an ganci gare shi yake auren riga wani ana faɗin wanda faɗan shi ya rasu har yanzu akwai ishi da rai cewa gare shi mutanen gari ke auren riga in za su yi an ganci yanzu akwai wannan talauci akwai wani gida da ake auren riga in za a yi talauci akwai angon ma da akwai a ce wai yanzu ango ne ga za a yi ango sai a ce to gidan wani zai je a yi riga akwai wallahi babu wani duk ana ba da labarin shekara 60 da suka wuce ne ba shekara saba'in da suka wuce ne a nan cikin sokoto in za a yi an ganci a gi- a unguwa akwai wani mutum da shi ake zuwa a ce da Allah ka ara min riga zan je ina da bukai an ganci da an gama tsatsaye bai ya kawo ba yanzu ko wani ango yana da kala biyu Allah Allah kuma cikin lehe sai ya yi kala nawa Allah ɗaya sai iya kawo ya sa ko wanda ka cewa bai bid'a bai lehe za a ce to bai lehe amma ga ya kala goma sha biyu ce kayan sa nan ne kai kayan kaza amma mutane kullun cewa suka yi babu kullun cewa suka yi zahin rana ya yi yawa kullun cewa suka yi babu abinci kuma akwai abinci yanzu da yawa adda abinci ana cin shinkafa da yawa in ka je wajen sai da shinkafa kusan babu ta duk canye ta ake yi amma kuma kuka ake babu kuma waɗanda babu ba su da ɗin akwai su amma ba su su ne suke kuka ba waɗanda suke har abin ya koma kawai ki kuka in an sama ko kun bari ɗaya mu faɗi babu akwai jama'a akwai akwai abinci akwai sutura akwai tufafi mun ana da tufafi akwai wanda ba an gobe ne amma kala biyu gare akwai wanda yana da kala uku cikin masallacin nan kai akwai mai kala talatin kila cikin masallacin nan amma kuma zai zo a facebook yana haɗin babu yanzu babu babu babu babu haka jama'a ku saba da cewa akwai ikmalu ala dawu da shukura sannan wannan banci an faɗi ga baki kuma a yi aiki su annabi dawu daga yadda suka yi kuma suka yi azumi ya yi azumin yau ya sha ruwa gobe mu kuma ya muke da haka azumi wani na na farillan ma baya yi shi na fila ne yake haka kiyamun laili ya bacci rabin dare ya tashi ya kiyamun laili sulusin dare sannan ya kwanta sudisin dare don ka jama'a mu ji tsoron Allah mu gode ma Allah ta hanyar ayyuka don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah sai kafar shi ta tsage sai mai magana sai ce afala akuna abdan shakura shin bazan kasance bawa mai godiya ba ai ina so in kasance bawa mai godiya ne in ka diba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta lamuran duniya ni'imar da muke ciki da shi da mutane da sahabbai da suka zama ba su kasance cikin irin wannan ni'ima ba ba su kasance suna da tufafi kala biyu ba ba su kasance suna da hullar da suke rufe kansu ba ba su kasance suna da duk tufafin da aka rawaito rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kala tuwaye ne ba su kai bakwai ba wanda aka rawaito da alhullal hamra da zane kaza da ka- gaba ɗaya wai rayuwar gaba ɗaya yi ta ya kare kai a lokaci ɗaya ɗai kana yin kala kaza shi gaba ɗaya rayuwar ba su wuce tufafi kala bakwai da aka rawaito yayi ba gaba ɗaya amma kuma yake tashi ya yi sallah sai kafa ce ta tsage a tambayi sai ya ce ina son in zama bawa mai godiya wata wa'annan ni'imomi da ya gani a kawo mai waina da nama waina da nama guda nawa muke ci waina da nama babu kori babu spices babu kaza babu kaza yayi hawaye yace wannan ni'ima ce da Allah ce zai tambaye mu a cikin Qur'ani yayi hawaye yace Fatima ta dade bata ci wannan ba a bari in kai mu Fatima zaka muna kira ga mutane ku ji tsoron Allah kai ya kasance da kai ake kukan babu kai ya kasance galayya ayi ta kukan babu babu babu galayya fa aka tadda dan gidan rediyo ya je wajen ɗan wajen masu sai da rago masu da rago sai mun ba mu ta gani irin bana mai sai da rago babu ciniki a yi hira da wanda yake wanda ya zo sai ya ce ni kan na taya na ga babu irin nau na ka zan koma in sai kaji in koma gida ya hau ya buga roba-roba ne idan ya ce to jama'a kun je da ta kaya a wannan shekara wancan da ya ce zai sai kaji ya sai rago da tunkiya ya gida ya layya amma wajen faɗi ya gaya ma duniya wayo Allah yin wa akwai wayo Allah bai da kuɗin rago don ɗaya ka a faɗi cewa an gode ma Allah shi kuma mai sai da ragon ya samu ribar da bai taɓa samun ba a baya ai ta saye ka zo ka iske duk inda ake tare ni guda yanzu biyu aka yi saboda abin ya yi yawa haka aka yi wannan layyar da ta wuce duk inda aka saba kewayen tare ni guda biyu an kai ko uku saboda ni'imar tawa mutane yawa kaga yadda babu kamai babu tayi mai da yawa mutane suna wani babu babu babu amma sun sau shanu da rago mai na ta tsiyaya wannan babu akwai mai ko ita tafi ku gode ma Allah da haka ku daina cewa babu wallahi akwai mutane suna cikin ni'ima gode ma Allah abbasu amma annabi dawo daga abubuwan da aka yi mai tun muna da su amma shi ya kasance ya azumi ya gobe ya sha ruwa saboda godiyar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah har kafa ce ta tsage bai ci dadin da ka ci ba kai da ka cewa babu yau ni daɗin da ka ci bai ji ba annabi dawo da mi yake yi yayi tafiya shekara annabi sulaiman ya tafiya wata daya ana yin ta da jirgi yau ko mota tana wannan tafiya tafiya kilomita dubu uku ce ko mota tana yi daga zan zuwa lagos kilomita dubu da kaɗan ne mota na zuwa lagos ta dawo in ta je ta dawo ta yi tafiya kilomita dubu dubu biyu kenan kaga duk ana yi ana tafiya da mota ghana ana tafiya da mota kwatano ana tafiya da mota wurare daban-daban za ka ci gaba da gode ma ni'ima Allah a daina cewa babu a dinga godiya gobe za mu tashi inda Allah ya magana game da yadda annabi Sulaiman din ya rasu da yadda aka nuna cewa aljannu ba san gaibu ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke ansa
to alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara mai tambaya ta farko yake cewa ah, assalamu alaikum warahmatullah malam idan an shiga goman karshe na Ramadan mutum zai iya ci gaba da sallar tarawih ne ko kuma zai bari sai lok- tsakiyar dare ya tashi ya sallar tahajjud abin da ya fi shi ne tsakiyar dare ƙarshen dare ko tsakiyar dare ya tashi ya yi tahajjud ko yanzu ko ko kuma a wancan lokacin to amma yanzu mafi yawan masallatai suna yin tarawih farkon dare za ka tsaya kai tarawihin tare da su ka samu ladar jam'in da su ka samu ladar kayi sallah ma al-imami hattan sarafa ya fi in kai ƙarshen da- ƙarshen goma na ƙarshe ka zaɓi ta ƙarshen dare to tafi wallahu ta'ala a'lam.
mai tambaya ta biyu ke cewa Allah gafarta malam menene hukuncin wanda ya bi masbuki sallah ba min mamaki kuma sai ce wai who is mas- masbuk sai ce ni who is masbuk to kai baka mata an masbuk ya ka tambaya hukuncin dinga sallah bai mu fara da ta biyu in ki gane wane ne mazbuki sai da sai mu zo ta farko mazbuki shine wanda aka cere ma da sallah ka zo masallaci ka iske an yi sallah azhar wani ya samu raka'a biyu kai baka samu jami'i ba sai ka taba shi sai ka bi shi to na farko dai babu hadisin da ya magana ana biya ce ko ba a biya ce don haka ya sabani na malamai sa'id ne ya shigo akwai masu ganin cewa ba a biya ce sallah wanda ya ga ba a biya ce sallah yayi ishtihadi domin shi biya ya kai wanda aka biya liman ne shi ba liman bane bai yi niyyar limanci da farko ba wannan shine hujjan masu cewa ba a biya ce sallah don haka ba a faɗa da su ba a cewa don mi don mi ga dalilin su kuma matsala ce ta ishtihadi tunda kai baka da hadisin da ya ce ka bi mazbuki sallah akwai masu ganin ana biyan mazbuki sallah ana biya sai sallah me dalilin su cewa kiyasi cewa idan liman yana sallah na farko dai babu hadisin da ya hana ka abi shi na biyu kiyasi da in liman yana cikin sallah bayan raka'a biyu sai sal alwa- alwala ta ta kare ko ya gane bai da alwala zai jawo masbuki zai jawo ayi zai jawo mamu sai ya jawo shi ya ci gaba da ba da sallah kaga shi nan ya yi tashin sallah tai yana mamu zai tashin sallah yana lima shine masbuki masbuki shine wanda ya yi tashin sallah tai yana mamu yanzu zai tashin sallah tai yana mi yana liman to shine wanda in liman ya samu ah, ya gane bai da bai da alwala zai jawo shi ya sa shi gaba ya bada ya bada ya bada sallah don haka akan wannan ijtihadi insha Allah ana biya babu uzurin cewa ba a biya wallahu ta'ala na mana kici Allah ƙara mara lafiya da takawa amin yace malam me ya hukuncin karba a karba oxygen irin na motoci da mashin da ake yi a wasu ma'aikatun ne auction da aka yi misali a ce na custom shi ya fi shahara ko sai customs ce za su yi to eh shi ba na custom yake magana ba kila ko yana magana kamar kila na mo- na- na wata ma'aikata kila ma'aikata ce a ce ministry kaza ko za ta yi za ta sai da motocin ta sau sabbi wannan bai da iskari ko a ce misali masallacin nan zai sai da AC suka ne saboda ya samu wani ba Allah ya samu AC suka babu babu matsala in dai an yi shi akan tsari gwamnati ta yadda misali wanda da matsala shine na custom idan kwastom sun an shi kaya ba akan gaskiya ba akan zalunci ka sani ke baka saye misali ka tabbata wannan motar ta wani ce kuma an an shi ta ne don ɗaya bai bada cin hanci ba an an shi ta ne don ɗaya ana jin takaici ne to baka saye amma in kaya ne waɗanda gwamnati ta yadda a an shi don sun saba ma ka'ida kaza da doka kaza aka ce za a sai suwa to wannan yana halatta shi ma mutum ya shiga a sai san mai in dai kayan legal ne daga gwamnati ne wallahu ta'ala a'lam.
wanda ce mala a lokacin baya idan na ji wa'azi ko maganar tashin kiyama sai hankali na ya tashi amma yanzu ya bajje haka kuma sai zuciya ta taimin wasu to ta taimai wasu maganganu game da Allah da manzonsa ya ce amma fa ina yi musu biyayya amma sai zuciya ta nuna mai zuciya sai ta nuna mai kamar biyayya da tsananin son da ya kamata a yi musu bai yi musu irinsa
cikin babban magani na farko dai ka samu kekesassa zuciya zuciyarka ta fara kekeshewa take da hakan ya kamata ya kasance an karanta mata qur'ani wa idza tutla alaihim ayatuna na'am zadatum imanan wa ala rabbihim ya kasance cewa aya tana ƙara maka imani duk lokacin da ka ji an karanta alqur'ani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ya kasance cewa karatun da ake na qur'ani da abin da ake tuwatar da kai Allah yana ƙara maka son Allah yana ƙara maka tsoron Allah babban maganin wannan abu shine yawan zuwa makaranta kun ga makarantun nan da ake bayan ramadan ya wuce da irin wannan da ake nan ana tafsiri na ana karatun muslim na ana karatun bukhari na ana karatun abu dawuda babu abin da ke tafiyar da shigoyi ga masu duk yadda za a baka ansa nan ko ka tsari wani malami ya yi ba bayani in kana zaune albarkar da Allah ke sa a cikin wayannan majalisosan zaka ji an karanta aya zaka ji an karanta hadisi zaka ji an karanta maganar mallamai zaka ji to zaka ji sauki zaka ji fahimta addini zaka ji ya tafiyar ma da shubha ita shubha babu abin da ke tafiyar da ita sai ilimi zaka zai yi yanzu ta dame ka kaza akwai Allah babu Allah babu lokacin da ake wahala da mutanen da ke cewa babu Allah kamar yanzu saboda social media ko wacce shufa saki ake a Facebook mutanenmu an wanke musu kai da yawa a secretly aka ɗauka wasu fa'aje a yi musu training su zo a facebook suna da followers da yawa su yi ta kawo mutane shubha azabar kabari su yi ta kawo mutane shubha wasu abubuwa sai ka ji wasu mutane suna nan lewa gaskiya ne ko akwai abin dubawa a wannan lamari amma in kana zuwa makarantar addini kana zuwa makarantar islamiyya kana zuwa masallaci da ake wannan abin to Allah yana tsare ka daga wannan babu abin da ke tafiyar da shubha kamar ilimi kada ku yi wasa duk masallacin da babu inda ake sa kitabut tauhid a sa kitabut tauhid a sa nurul albab a sa usulus salasa a sa wa'annan littafa a koyar insha Allah za a samu saukin shubha kuma mutanen da ke halitta halattar wurin za su fahimci addini kwarai da gaske Allah ya kama muna wallahu ta'ala na mai wannan tambaya ta kusa ta ƙarshe yake cewa malam ne halarcin yin addu'a da hausa lokacin sujuda a sallar- a sallar farilla akwai sabanin malamai game da addu'a da yaren da ba na larabci ba abinda nake baka shawara kada ka yi tare da cewa ina ganin wanda yayi akwai sallatai tunda akwai sabanin malamai wanda suka tafi akan ana yi da yaren da ba larabci ba sun kafa hujja da hadisin da ke bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sannan mutum ya zabi addu'ar da ta fi burge shi zaka zai yi abin da zaka roko da yaren ka kake so ka roka shi ka fi iyawa amma dai bin fatawa Imam Ahmad na cewa yana son duk addu'a da ta zo cikin sallah ta kasance wadda ta zo cikin nassi ne na kitabu wa sunna yafi zaka in zaka sallah fa illa ka karanta addu'o'in da suka tabbata addu'o'in da suka tabbata sun hada duniya da lahira jawami'ul kalim ne amma wanda yayi da wani yare da ba larabci ba akwai sallatai inda da yawa daga cikin malamai wallahu ta'ala a'lam to tambaya ta ƙarshe saboda lokaci akwai mai tambaya kan kofa insha Allah gobe za a ansa masa tambayar shi na tsawo amma mai wannan tambaya ta ƙarshe na cewa da Allah malam muna so a yi mana ƙarin bayani akan yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zaman tafiya na farko eh kauli mafi inganci ana ana wa annabi salati a zaman tahiyya na farko kuma wannan shine mazhabar shafi'iyya da hanabila a inda malikiya ba a wa annabi sallallahu alaihi salati a zaman a zaman a tahiyyar farko amma dai hadisan da suka zo ana karanta salati bayan tahiyya waɗanda ba su kayyade kowace ba sun fi yawa za ka kauli mafi inganci ana yin ana yin salati a tahiyyar farko ana yin salati a tahiyya ta biyu akwai addu'o'in da suka zo na ayi su kafin a sallame wa'annan su ake yi a tahiya ta biyu dai banda ta farko kamar neman tsari daga azabar kabari daga fitnatul duniya daga fitnatul masih dajjal da da da da fitna fitna azabar kabari wa'annan duk ana yin su ne a zama na ƙarshe domin shi adda sallama wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam